إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد عزف الرحيل واقترب الوعد الحق وارتهلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة وما يبقى للإنسان في هذه الحياة ويوم القيامة إلا ما عمل كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى فلينظر كل واحد منا ماذا عمل وماذا يعمل وماذا قدم لدين الله تعالى وماذا يبقى له بعد رحيله وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتليه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت نفس لغد واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفأ به أو ولد صالح يدعو له أخرجه مسلم وغيره قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف انتهى كلامه رحمه الله إذا فمما يبقى للإنسان بعد موته ويتجدد ثوابه صدقة جارية وهي الوقف والوقف يا عباد الله هو تحبيس العصل وتسبيل المنفعة كما قال العلماء وهو أمر عظيم وأثره كبير وثوابه جليل به يستمر الثواب لمن مات وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهز عليه كما في الحديث السابق وغيره من الأحاديث لذا ما من أحد من صحابته صلى الله عليه وسلم إلا وقد وقف كما يقوله جابر رضي الله عنه فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت أردا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وتصدق بها عمر أنه لا يباء أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف وقال رضي الله عنه لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متبو- متمول فيه متفق عليه وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن, أحب وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فدعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه ولما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال أبو الدحداء الأنصاري يا رسول الله وإن الله عز وجل ليريد منا القرض قال نعم يا أبا الدحداح قال أرني يدك يا رسول الله فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي قال ابن مسعود وهائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدهداه فيه وإيالها قال فجاء أبو الدهداه فناداها يا أم الدهداه قالت لبيك قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل رواه أبو يعلى والطبراني وصحاه الألباني رحم الله الجميع عباد الله هذا غير من خير من أوقاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم ذو مقدرة إلا وقف كل هذا استعدادا ليوم القيامة وزادا ليمن القدوم إليها فأنت يا عبد الله ماذا قدمت لدين الله هذا السؤال ماذا قدمت لدين الله يجب أن يكون في بال كل أحد منا دائما وأبدا وخاصة في هذا الزمان الذي تحتاج فيه الأمة الإسلامية إلى أوقاف تنتصر بها دينها وتعين بها نفسها في نوائب الحق وتعيد بها مجدها واستقرارها وتساعد بها فقراءها ومساكنها وأيتامها وغيرهم من المساكين عباد الله إذا كان الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله وزاده صحة وعافية قد أوقف ماله المليارات في سبيل الله بنى المساجد والفنادق وأوجد الشركات والمصانع كلها في سبيل الله ولنصر دين الله ومساعدة الفقراء واليتامى والمساكين وإذا كان صبي عبد أوقف قطعة من عرضه التي أعطاه الله إياه أعطاه إياها سيده في سبيل الله وما زالت حتى اليوم منذ سبعمائة عام وإذا كان امرأة في المال وإذا كانت رأ... وإذا كانت امرأة في المال أوقفت قدرا لمساعدة المحتاجين إليها وإذا وإذا وإذا فماذا أبقيت أنت أو ما قدمت أو ماذا أوقفت أو قدمت أنت لدين الله يكون صدقة جارية لك إلى يوم القيامة هل بنيت مسجدا أو مدرسة في سبيل الله يعلم فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقفت دكانا أو متجرا في السوق لنصرة دين الله أو المساجد والمدارس أو وقفت مزرعة للإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل وما أكثرهم اليوم في سبيل الله أو هل وقفت مصنعة لإنفاق ريحها في سبيل الله هل اشتريت مصحفا أو كتابا أو شيئا من أدوات التدريس لتوقفه في سبيل الله ماذا قد قدمت لدين الله أيها الكرام إن الوقف في الإسلام ليس للأغنياء فقط بل كل واحد يستطيع أن يوقف شيئا لله أو يشارك في وقف لله تعالى ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فاتقوا الله عباد الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا واعلموا أنه ما نقص مال عبد من صدقة وأن الله لا يمل حتى تمل وأن الله لا يمل حتى تملوا فتصدقوا وتضرعوا إلى الله تعالى أن يكشف عنا ما نحن فيه وأن يرحمنا برحمته إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان غفارا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يوم قوام سجرمة أيوه تبرمو تولنا الجماعة من البركة تنبياتي da ya wajaba akan kowa a cikinmu ya zama yana tambayar kansa kuma yana yinta kuma yana jinta a koyaushe a tare da shi shi ne mai na gabatarwa addinin Allah menene na yi wanda nake sa ran idan na je lahira Allah zai sanya ni aljanna da wannan aiki ya ku yan uwa masu girma tafiya ta yi tafiya lokaci yana kusantowa duniya ta juya ta yi gaba lahira kuma ta fuskanto ba abin da ya rage wa mutum a wannan rayuwa da ranar tashin alkiyama sai abin da ya aikata kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa an laisa lil insani illa ma sa'a mutum bai da sakamako na komai sai abin da ya aikata wa anna sa'yahu sawfa yura kuma tabbas ayyukansa zai gansu ranar tashin alkiyama za a nuna masa waɗannan ayyuka kowa daga cikin mu ya duba ya ga me yayi wa addinin Allah sannan me yake aikatawa kuma me zai aikata sannan me zai gabatar sannan me zai bari idan ya bar wannan rayuwa ta duniya Allah madaukakin sarki ya umarci bayan shi muminai da abinda imani yake wajabta musu na lazimtar tsoron Allah a kowane lokaci a ɓoye ko a fili a cikin dukkan al'amura Allah ya umarci bayansa muminai su kiyaye abinda Allah ya umarce su da shi na umarni da shari'o'i da iyakokin Allah maɗaukakin sarki. Allah ya umarci bayansa muminai su duba abin da yake kansu da abin da aka wajabta musu, da ayyukan da suka yi waɗanda za su amfani su ranar tashin alkiyama ko su cutar da su ranar tashin alkiyama. Allah ya ce, Ya ku waɗanda kuka yi imani, ku kiyaye dokokin Allah, kuma kowace rai ta duba mai ta gabatar dan gobe ma'ana goben alkiyama. Hakika ku kiyaye dokokin Allah, hakika Allah masani ne, dangane da abin da kuke aikatawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan mutum ya mutu ayyukansa sun yanke sai guda uku sai sadaka da kike gudana ko ilimi da ake amfanuwa da shi ko ko yaro nagari da yake masa addu'a Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala da yazo tarjama wannan hadisi sai yake cewa malamai sun ce ma'anar wannan hadisi ayyukan mamaci suna yankewa ne da mutuwarsa da zarar mutum ya mutu to aikin shi ya yanke ya daina ci gaba da samun lada sai idan ya bar waɗannan abubuwa guda uku saboda shi ne sababin waɗannan abubuwa shi ya samar da su da haka ladan zai ci gaba da zuwa gare shi domin ɗa ɗa da mutum ya haifa yana cikin aikinsa yana cikin aikin da ya yi da haka idan ɗan yana ibada yana bin Allah maɗaukakin sarki to zai dinga samun lada idan yi masa addu'a zai samu lada wannan kwadaitarwa ne kan yin tarbiyyar yara tarbiyya mai kyau ta yadda mutum zai ci gaba da samun ladan ayyukansu kyawawa da ladan addu'o'in da suke masa haka nan abu na biyu ilimi da mutum ya bari na karantarwa ko rubutu ya bar shi ana amfana da shi sai a ci gaba da bashi lada haka nan sadaka da ke gudana imamun nau ya ce shine abin da ake kira wakafi babu wani dan adam da wani abu zai rage masa bayan mutuwarsa kuma ya ci gaba da samun lada sai waɗannan abuwa da manzan Allah ya ambata sai kuma wannan sadaka da ke gudana wadda ake kira wakafi wakafi ya ku yan uwa abinda malamai suka ce shine wakafi shine mutum ya kafe asalin abu ya tabbatar da asalin abu ta yadda ba za a siyar da shi ba ba za a bayar da shi ba ba za a gaje shi ba abin yana nan sannan ya yi sadaka da amfanin abin idan bishiya ce ya ce wannan bishiya na yi wakafinta ma'ana ba za a siyar da ita ba ba za a gaje ta ba duk abin da za ta fitar na 'ya'yan itace na abuwa masu amfani za a aiki da shi ne fi sabilillah ko dai a bayar ko a sayar a yi aiki da shi fi sabilillah gwargwadon yadda ya tsara hakanan idan gida ne hakanan idan wani abin amfani ne lamarin wakafi lamari ne mai girma tasirin shi kuma babba ne ladan shi kuma mai girma ne kuma da shi ne mutum zai ci gaba da samun lada ko da ya mutu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yin wannan sadaka mai gudana a hadisai da dama kamar hadisin da ya gabata don haka babu wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da iko face sai da yi wakafi a rayuwar shi kamar yadda Jabir ibn Abdullah al-Ansari yake faɗa misali sai jina Umar Allah ya ƙara masa yarda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya Rasulullah na samu wata gona a Khaibar bayan an raba abin da aka samu na Khaibar yace ban taba samun wata dukiya mai tsada a waje na ba fiye da wannan gonar me kake so in yi da ita ya manzon Allah sai manzo Allah ce in kana so in ka ga dama sai ka kafe ta ka tabbatar da ita kai sadaka kuma da abin da take fitarwa ma'ana yi wakafin ta kenan sai sai jina Umar yayi sadaka da ita akan ba za a sayar da ita ba ba za a gaje ta ba ba kuma za a ba wani ba kyauta yace yayi sadaka abinda wannan gona take fitarwa a baiwa ma'ana fakirai a baiwa makusanta ƴan uwan shi kenan na jini sannan a baiwa bayi sannan kuma ya aikin fi sabilillah sannan a baiwa bako da guziri ya yanke masa haka nan da bakon da ya zo wanda ya zo zai zauna gurin mutane ya bakunta tsawon kwana ɗaya biyu uku shi ma a bashi daga wannan gona ya ce babu laifi in ji sayyidina umar ga duk wanda zai kula da wannan gona ba laifi shi ma ya ci daga abin da yake cikinta amma da adalci ba laifi ya ciyar da abokin shi ko ya baiwa wani amma ba tare da an ɗiba don a tara wa kai dukiya ba sai jina umar yayi wakafin wannan gona da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba a cikin hadisin yace ban taba samun wani guri da yake da tsada yake mafi soyuwa a guri na mafiye da wannan da haka ga abin da zan yi da shi haka nan Abu Talha al-Ansari yana ɗaya daga cikin masu yawan dukiya a cikin mutanen Madina yace wa manzon Allah daga abin da na fi so a dukiya ta ita ce Bairuha wani lambu ne yana fuskantar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana shiga cikin lambun ya sha ruwan lambun saboda dadin ruwan da haka yace da Allah ya saukar da aya Allah yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun biyayya ba ba za ku taba samun aljanna ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so sai Abu Talha ya tashi ya je samu manzon Allah yace ya rasulullahi ga abin da Allah yake faɗa ni kuma mafi soyuwar dukiya a gurina shine wannan lambun ita na fi kauna a cikin duk dukiyar da nake da ita da haka wa innaha sadaqatul lillah na bayar da ita sadaka saboda Allah arju birraha wa zukhraha inda Allah ina fatan in samu abin da yake na alkhairin ta da abin da zata tara mun na lada a wajen Allah fada'aha ya rasulullah haisu araka Allah ce ya manzo Allah ka sanya ta inda Allah ya umarce ka ma'ana kai amfani da ita kai ka sanya ta duk inda ga dama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bakhil zalika malur rabi manzo Allah yace madalla wannan dukiya ce mai albarka mai riba ya sake maimaita ce wannan dukiya ce mai riba yace naji abin da ka faɗa amma ina ganin ka sanya ta wakafi ga makusantanka ma'ana duk wani makusancin ka ya zama yana da haƙƙi za a bashi a ciki sai Abu Talha yace zan yi ya manzon Allah zan aikata haka sai ya raba ta dangane da makusantanta ya wakafin ta gare su wannan hadisi yana Bukhari da Muslim haka nan yayin da Allah ya saukar da aya man zallazi yuqridu Allah qardan hasana waye zai bai wa Allah rance rance mai kyau fa yudha'ifahu lahu sai Allah ya ninninka masa wannan rance a zu'afan kafira ninki mai yawa haka Allah ya faɗa a cikin wannan aya sai abu dahda al-ansari wani sahabi ne mutum madina sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah yanzu Allah yana son bashi a wajen mu sai manzan Allah ya ce kware ku ya abu dahda sai ce to ya rasulallah ba na hannunka sai ya miko hannunsa manzan Allah ya miko hannunsa sai ya kama hannun manzan Allah ya ce to ya rasulallahi ka shaida gona ta da ke guri kaza na sanya ta bashi ga Allah madaukakin sarki Abdullahi dan Mas'ud ya ce gona ce a cikinta akwai dabino guda ɗari shida ya ce ya baiwa Allah kuma matar shi ummu dahda a cikin gonar take zaune da iyalanta da 'ya'yanta ma'ana kenan nan ne gidan shi nan yake rayuwa nan yake samun abin da yake ci nan yake komai amma da ya ji wannan aya ce ya baiwa Allah nan da nan ya zo kobar gona ɗin ya kira ta ya ce ya ummar dahda ta ce labbaik ta amsa masa ya ce ki fito daga wannan gona da ke da 'ya'yanki na baiwa Allah bashinta wannan imam abu ya'la da tabarani suka rawaito shi wannan ya nuna yadda sabon manzo Allah suke yin wakafi misalai ne muka bayar to ya ku yan uwa wannan kadan kenan daga ciki kamar yadda Jabir ibn Abdullah al-Ansari yake bada babu wani sahabi da yake da iko face yayi wakafi duk wannan suna yi ne dan tanadin ranar tashin alkiyama dan shirin guzurin tafiya tashin alkiyama ranar da babu makawa to ne da kai me muka yi mai muka gabatar wa addinin Allah wannan tambayar da ya kamata kowa a cikin mu ya sanya ta kwalwar shi musamman a wannan zamani da al'umma take buƙatar irin waɗannan wakafi da za su taimaka wa al'umma idan muna da irin wannan auqaf wasu na marayu wasu na zawarawa wasu na mabukata miskinai wasu na makaranta masu karatun alkur'ani wasu na kaza wasu na kaza to al'umma ba za ta je tana wahala ana ma'ana shiga wani yanayi ba mata suna ba da mutuncinsu suna ba da al'aurarsu don a ba su abin da za su rayu in akwai wannan wakafi da al'umma ba za ta kai zuwa ga wannan ba sannan addini zai ɗaukaka masallatai ba za a dinga bara ba kullum an gama sallah sai an nemi abin da za a sai mai sai an nemi abin da za a yi za a yi kaza sai an nemi abin da za a yi kaza makarantun ba za a zama cikin ban tausayi ba domin me akwai wakafi da zai rike waɗannan abubuwa din kuma duk wannan shawahid shaidu a tarihi da suka nuna haka suna nan birjik za a gama na in ka karanta tarihi an riƙe wannan al'umma ta hanyar wakafi ta zama al'umma wadda ta wadatu da kanta ta hanyar abin da ya shafi wakafi ya ku yan uwa idan bawan Allah a Sheikh Suleiman Rajiki wanda yana nan da rai shi yana da shekara 90 da wani abu ya ba da dukiyarsa da Allah kaɗai san adadin ta saboda Allah yana da dukiya mai yawa ya raba wa ƴaƴan shi kyauta kowa ya ba shi dukiya mai yawa yace sauran kuma na bayar saboda Allah duka yace ni ma a dinga bani daga ciki ya halatta mai wakafi ya sharkanta shi ma a ciyar da shi daga wakafin ya ce a kalli mai matsayi irin nawa a dinga bani a ciki duka na bari saboda Allah bai ɗau wasu lokuta ba sai da Allah ya ninka dukiyar fiye da abin da ya bayar kuma har yanzu tana nan tana haɓaka masallacin shi a makka in ka cire masallacin harami ba masallacin da ya kai nashi girma cikin ƙwaryen masallacin yana ɗaukan mutane dubu shida banda ƙasar da wuraren mutum dubu suke yin wakafi a suke yin itikafi a ramadan za a ba su ci ma'ana buɗe baki za a ba su sahur sannan ga wuraren ajiye kayansu da duk bukatunsu a nan za a yi musu ba wani abin da za su nema su rasa mutum dubu daga duniya ko ina za su yi wakafi za su yi itikafi duk shekara a wannan masallaci ana kula da su kuma dukkan wannan daga wani kamfani da aka fitar kwaya ɗaya aikin kamfanin duk abin da aka samu na wannan dukiya a kula da masallatansa da suke cikin garin saudiya da haka ba wani masallaci nashi da ake mika hannu a roƙi wani in ka je na makka a gefen shi akwai hotel yana da ɗaki ya kai dubu duka wannan hotel ɗin da ɗakunan ana amfani da kuɗin don taimakawa masallacin to irin wannan mutumi da yi wannan wakafi saboda Allah saboda taimakon addinin Allah kuma shahid kowa abinda kowa ya gani sai ya ƙara arziki dai bai talauce ba kuma ya'yan sun biyo baya an waye gari a wannan zamani a wannan zamani ba wani mutum a wannan rayuwa da ake kwaikwayo da irin aikin shi sai shi da haka ya zama ya yi wakafi kuma ya samu ladan sunnanta wani abu na wakafi sannan wani abin da ya yi mai ban sha'awa ce duk wanda ya je masallacin sai na fila raka'a biyu ko ya yi addu'a ko ya karantar a ciki ko wata harka ta wakafinsa da ta zo gaban wani ma'aikacin gwamnati shi kuma ya yi abin da aka yi wannan aiki cikin sauƙi ce duk wanda ya yi wannan na ta sanya shi tarayya cikin wannan lada da haka a kullum musulmai gaggawa suke in sun je makka je masallacin su nafila raka'a biyu dan su shiga wannan lada shi kuma kuma ta wannan shi kuma kullun da samun lada yake domin duk wanda ya zo yi sallah kuma yana da lada dangane da shi to wannan idan yayi wannan idan muka koma shekara 700 baya akwai wani bawa da ake kira sabe bawa ne mai gidan shi ya bashi wata gona yace gashi na baka saboda Allah shi kuma bawan ya ce ya yi wakafin ta ya rubuta sharaɗai ya rubuta yadda take ya rubuta tsarin ta ya rubuta komai nata yanzu shekara ɗari bakwai da wani abu har yanzu wannan gonar tana nan a matsayin wakafi ana amfanuwa da ita idan ka koma tarihi za ka samu mace mace ce ta ga cewa idan mata suna harkar biki ko wata harka ta taro ana neman abin da za a dafa abinci babu sai ta sai tukunya ta ce ta yi wakafinta don Allah duk matar da take da wata hidima a wannan eriyar a bata wannan tukunya ta je dafa abinci ta dawo da ita haka tukunyar ta zauna tsawon tarihi ana amfani da ita ƙarshe da aka kai lokacin da aka daina buƙatar tukunyar saboda an samu ci gaba sai aka ga to masu kula da wannan wakafi suka to me za su yi bari a sayar da ita to yanzu kuma ta zama wani kayan tarihi sai aka sai ta da dimbin kuɗaɗe masu yawan gaske kuma aka je aka yi wani abu kuma na wakafin ya ci gaba da tafiya to idan wannan misalai suna nan da dama ni da kai me muka yi wa addinin Allah me muka yi wakafin shi saboda Allah ka gina masallaci ka gina makaranta da ake koyar da alkur'ani da sunna a cikin ta ko kana da wani shago a kasuwa cikin shagunan ka da kace wannan da duk abin da yake cikin bayar da shi saboda Allah kunan abin da ake bukata wanda za su kula da shi a dinga juya dukiyar ana ɗiba ana hidima da ita ga abin da ka sharɗanta a yi hidima ko masallaci ko makaranta ko mabukata ko wani abu kai ko titi ka ce a dinga gyarawa wannan shagon abin da duk za a fitar da shi shine a dinga gyaran titin da musulmi suke bi na area kaza na unguwa kaza wannan duk ya halatta ko kana da gona kayi wakafinta ka ce duk abin da aka samu a cikin ta a ciyar saboda Allah ko ka kayi wakafin wani kamfani ne ce duk abin da ake samu a yi amfani da shi saboda addinin Allah ko ka taba siyan qur'ani qur'ani ka siya ka siyo guda daya ka ka masallaci ka ce nayi wakafin shi saboda Allah ko ka taba sai wani dalibin ilimi littafi ce kai dalibin ilimi ne ba ni littafi kwaya daya da kake so na na, sharhin hadisi ko qur'ani zan sai maka ka ajiye ka dinga karantawa saboda Allah kayi irin wannan ko ka taba siyo wani buta ko jiran da ake zuba ruwa ka kai islamiyya ka ce na ga kuna yin sallah azhar in kun zo makaranta ko la'asar ga wannan duro na roba na siyo shi na ba da shi wakafi a dinga amfani da shi Allah kaɗai san lokacin da zaka ci gaba da samun lada ko sace shi aka aka tafi da shi ladan ka zai ci gaba da gudana ko ka haƙa rijiya a wuraren da da yawa ake neman ruwa ka je ka ce zan haƙa rijiya rijiya irin ta iyaye da kakanni ka ce a dinga ɗiban ruwa tunda akwai ruwa a gurin ko ka yi irin wannan me kai wa addinin Allah ya ku yan uwa waƙafi bai tsaya kan masu wadata ba kadai kowa zai iya yi gwargwadon abin da Allah ya bashi in ga karanta hadisi da manzo Allah ya nemi taimako mai riwaya ce tasaddaqa rajulun bi dirhamihi bi dinarihi bi dirhamihi bi sa'i burrihi wani ya kawo dinari wani ya kawo dirhami wani ya kawo kwano ɗaya na abinci sa haka kowa ya bayar shi yasa manzo Allah shi ku ji tsoron wuta koda da tsagin dabino ne ya nuna kenan kowa zai iya yin gwargwadon abin da zai yi in ma ba za ka iya yin wakafi kamil cikakke ba yi tarayya cikin wakafi kaga ana wani aikin alheri masallaci ake ginawa ka siyo bulu guda biyu uku ka kawo wancan ya siyo ya kawo inda muna haka ba za mu je muna ta nema ba sai kaga an ce sai abu goma ya ce ga wani masallaci ana gina unguwa kaza shekara kaza an kasa gina shi inda mutanen gurin kowa zai ce ni bari in bada bulo daya wani ce biyu wani ce ina da damar da zan sai siminti guda daya wani ya ce biyu wani ya ce ni magini ne in an tara zan zo in gina wani ya ce ba ba za a bukaci a nemi taimakon kowa ba to amma saboda tunaninmu yana tafiya cewa ba wanda zai bayar sai wanda ya tara wannan tunanin shi ya hana mu ci gaba a taimakon kanmu da kanmu kuma za mu iya yi amma kowa idan an zo ana neman taimako to ni kallo nake gawa ne ai zai iya bada dubu goma ni kuma zan iya bada dubu biyar amma tun da na ga wani yana da kuɗi ya bani kuɗi sai in bada naira ɗari biyar shi ma kuma kallo yake to ai ni ma ba ba na bane ni kaɗai da haka ai ga suwa naga shi ma sai ya rage abin da zai ba kowa maimakon ya kalli kanshi idan ana neman taimako dan Allah kanka zaka kalla ba kowa ba kar ka kalli wanda zaka ba karka kalli sauran mutane da suke kewaye da kai karka kalli wane da wane kai kanka za kalla domin kanka za ka yi wa aiki ba wani ba in ka bayar kanka kaiwa in ka hana kanka kaiwa to in ka kalli wannan sai kai iya abin da za ka iya alhamdulillah Allah bai tsananta mana ba in Allah ya ga dama yana iya cewa duk abin da ka samu sai ka ba da rabi ko naira ɗaya ne sai ka ba da rabi in Allah ya wajabta mana haka dole mu bi amma Allah bai wajabta mana haka ba sai aka bari zakka ma in ka duba ka kalli yadda ake yin ta in ka mallaki miliyan ɗaya ba ana magana zakkar ta bai fi naira dubu ishirin da biyar ba to za ga babu takurawa wani abu ne aka yi maka wanda yake kaɗan shi yasa ka ba da kaɗan Allah ya baka da yawa kuma ba mai yin wannan sai Allah domin taskar Allah ba ta karewa amma dan adam ko ya ce zai maka wannan ƙarya ne dan bai da taskar da zai ce in ka bashi ɗaya baka dubu amma Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أب حبة والله يضاعف لمن يشاء Allah ya ce kwatankwacin masu ciyar da dukiyarsa don Allah kamar kwaya ce ta gero ko ta dawa kwaya ɗaya da za ta fitar da zangarniya kowace zangarniya kuma akwai ma'ana ta, ta fitar da kowace zangarniya kowace zangarniya kuma akwai kwaya ɗari a cikinta kwaya ɗaya ta fitar da ɗari bakwai wallahu yuzaifu liman yasha Allah yana ninka wanda ya so ba mai yin wannan sai Allah dan shi abin da yake gurin Allah baya karewa manzo Allah ya ce ka kalli me Allah ya shiyar tun daga halittar sammai da kasai zuwa yau amma wani abu ya taba raguwa a taskar Allah Allah ya ce in za ku taru kan mutanen ku da aljannun ku na farko da na ƙarshe ku taru a guri ɗaya kowa ya roki Allah abin da yake so kowa kuma Allah ya ce in bawa kowa abin da ya roka ba abin da zai rage a mulki na in kana so ka ga misali ka dau allura ka jefa ta cikin kogi ka tsoma ta a bakin kogi ka ciro za ta rage wani abu a cikin shi ba abin da za ta raga to haka ne inda Allah zai ba kowa abin da yake so ba abin da zai rage na wajen Allah to ba wani wanda ya fi Allah karamci da bayarwa da kyauta da zai yi zai yi domin mai Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai da haka kowa ya duba ya ga me yayi Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yace wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadillah waltanzur nafsun ma qaddaman li ghadin kowace rai ta duba mai tai tanada dan gobe wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah hakika Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa ku sani ya ku yan uwa sadaka ba ta tauye dukiya ko da a zahiri ta ragu to hakikanin gaskiya ba ta ragu ba dan dan adam duk abin da ya tara baya wuce abin da zai ci in ka ci abu kuma zuwa wani lokaci ba ka san ganin shi shi yasa muke yin shadda mu sanya mu rufe idan mun yi ko mu kora da ruwa ta ba ma san gani hatta iyalin ka baka so in ka tsuguna ta zo ta ga me ka fitar dukkan shi shi sa manzo Allah ce ita duniyar nan kamar abin da mutum zai ci ne yayin da za a abinci zaka kawata shi in aka dora tukunya za a yi sanwa a sa nama a sa magi a sa kori a sa kaza ana kawata shi amma manzo Allah ce in ka fitar da shi kuma baka san ganin shi to haka duniya take to dan adam duk abin da ya tara ba zai wuce abin da zai ce ba sai abin da zai sanya wanda zai sanya shi kuma ana tafiya zai lalace me zai ragowa abin da ya bayar dan Allah duk abin da ya mallaka iya wannan kuma mutane nawa ne suka tara ba su ci ba suka gina ba su shiga ba suka shuka ba su girba ba karshe sai ga su an ɗauke su a makara da kyalle kurum ولم يخرجوا منها إلا بقطن وخرقة وما أمروا من منزل زل خاوية to wannan shine abin da zamu yi mu taimaki kanmu mu taimaki addinin Allah madaukakin sarki mu kaskantar da kai ga Allah irin waɗannan ayyuka dai yayi mana halin da muke ciki duka dai muna jin abin da muka wayi gari da shi na kokarin kawo hari da farmaki ga kasar nan daga kasar America kamar yadda jiya da daddare rahotanni suka tabbatar to koma dai me aka yi koma me ake cewa za a yi mu dai ake nufata mu musulmi da mu al'ummar wannan yanki mu ake nufata da haka ba kuma wanda zai iya kare mana wannan sai Allah kuma in muka daga hannu muka roki Allah muka kyautata ayyukanmu da halayen ba abin da ya gagare Allah duk masu yin wannan abu bayi ne na Allah in Allah ya ga dama kalma ɗaya an gama alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum kalma ɗaya Allah ya faɗa duk suka mutu to ba wanda kuma ya gagare Allah da haka ce mun koma zuwa ga Allah mun kankantar da kai zuwa ga Allah sannan mun yi riko da sababi na shari'a da sababi na rayuwa asbabul kauniyya to insha Allah ta'ala za mu ga nasara ya Allah madaukakin sarki ka taimake mu akan makiyanmu ya Allah ka ɗaukaka wannan addini da musulunci da musulmai a duk inda suke ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah duk wanda yake nufin ya damu wannan al'umma Allah ka dame shi Allah duk wanda ya dame mu Allah ka dame shi Allah madaukakin sarki ka kare mu da karewarka Allah ka kara mana albarka a cikin rayuwarmu ka kara mana albarka cikin abin da ka bamu Allah ka sanya mana ikhlasi cikin ayyukanmu Allah ka ji kan iyayenmu da matanmu da 'ya'yanmu da magabatanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa mu cika da imani ka tashe mu da imani ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa mai salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da wa annabin sa salati ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda yi mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك